نبينا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ الدري لنا بهذا المعبر والتعظم بنظرة تاتي للأبصار أصل وأما نظافة جسمه أما ثبت الجكيش صلى الله عليه وسلم وطيب ريحه دداء أمشيش وحركه da daɗin ƙamshin jibe shi wa kan lullubil makaroni wal isti'arku ko wanda za haɗu da ɗaukakan maza Allah sallallahu alaihi wasallam anil aqdari da barin kasance karance wa awratil jasad da abun da kan fita cikin jiki wanda ba haka aka fice ba wa kana kada khassahu Allah ta'ala fi dhalika bi khasa'isa lam tujad ibadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamo Allah ya kebace shi a cikin dukkan abubuwan da muka ambata da wasu kebace kebace wanda ba a same su ga wanda ba shi ba sallallahu alaihi wasallam sun matammamaha sannan ya cika ta bi nazafati shar da tsafta na shari'a wa fisalil fidratil ashr da dabi'un nan na halitta da Allah dan adam guda goma wakala ya ce bune addini ala nazafa an yana addini musulunci a kan tsafta حدثنا سفيان بن العاصي وغير واحد قالوا سكت حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا أبو العباس الرازي قال حدثنا أبو أحمد الجلوي الجلوي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن انس قال انس يجي ما شممت عبرا قط ولا فسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم tun da nake ban taɓa shashaka wani abu mai ƙamshi ba kamar turaren ambar kamar turaren alimiski to ban taɓa shashaka wani abu mai ƙanshi ba mafi ƙamshi daga iskan jikin maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba da ya sha turare ba haka nan Allah ne shi wa an jabir min samurata annahu sallallahu alaihi wasallam sa jabir min samurata yace maza Allah masaha khaddahu ya shahi kullu kukin shi قال فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جبلة الضار maza Allah ya shaye kun duki dai ya ce sai na samu sanyi da ƙamshi ga hannun maza Allah sallallahu alaihi kamar ya da shi daga jikar da mai tallar turare ka sa turare a ciki a ga yadda ka sa turare dama ƙamshi gare to kamar yanzu ya sa hannu cikin turare yake da shi haka hannu ga kuma tafshi wane auduga sallallahu alaihi wasallam qala ghayruhu wani shi yace masaha bibin am lam yamassaha yusabihu musafiha wa yazallu yawmahu yuriha yace maza Allah sallallahu alaihi wasallam duk ɗaya ne ya sha turare ga hannu ne ko bai sha ba mai musafaha da shi zai wuni wannan yini in ya gaisa da manzan Allah su musamman yana jin kamshin hannun manzan Allah da kun gaisa ta duk inda ka yi kamshin nan ba kai kaɗai ba kowa ma na jin shi a wannan yi wa gaisa da mahaifiyar da su aka suna waye zau ya da mu maza Allah ka dora hannun shi a lara su sabi da kan yaro karami bayan ƙwararrafin rufai da sibiyani guri ɗaya sai a gane yaron nan da mazan Allah shahika ne cikin yara saboda ƙamshin hannun mazan Allah wanda zai bashi a kan yaron da kuma shawawa ne amma da ya shiga za a ce a wannan yau manzo Allah ya shafe shi sallallahu alaihi wasallam wa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi dari Anas manzo Allah ya kwanta ya bacci gidan su Anas wa arika sai ya jibi وجاءت أمه بقارورة تجمع فيها أركه sai ummu sulaiman mahaifiyar anas ta zo da kwalba tana katsa cikin manzan allah sallar salama tana tarawa cikin kwalba sai ya falka ya ganta da kwalba tana sa jiki na ciki wasu alaha rasulullahi sallar salama an zalika wala allah ce lahiya kike tare jiki na fakala ta ce na ji alu ai haka muka baka in kana bacci muka samu jikinka to tara shi muka sai mu diga shi fi ɗibina cikin turaren wa huwa min a ɗaya ɗibin kamshin ka jikinka na daga mafi kamshin kamshi kuma yan an diga to ba a samun turare mai kamshin wanda an da jibin a daga ba ka kodin dai mutu ya san ba da yake da shi hadin an dawo gona da bazara kamin aiwaka su shi ba za ta jibi da ta ji ya fi kowar turare kamshi har tara shi aka yi kwalba ko ba duk aka sha digawa aka yi da an diga ya zama shi sallallahu alaihi wasallam وذكر البخاري في تاريخه الكبير عن جابر جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريقة ويتبعه أهل إلا عرف أنه سلكه من دينه صلى الله عليه وسلم Jabir ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya bin hanya wani mutum ya bi hanyar da sai ya san maza Allah ya bi hanyar da saboda kamshin da zai bari da in ba zo ba san inda yake ba kamshin za a yi tabi kamshin za a yi tabi sai an cin mashi kun ba turare ba da yasa sallallahu alaihi wasallam وذكر إسحاق بن راهويه يتي أن تلك كانت ريحته بلا طيب صلى الله عليه وسلم wato ƙarin bayani kakka ce wani turare ne gare shi wanda an da ƙamshi ci a wato ƙamshin nan da aka yi ta batu ƙamshin jiki ne ne ba da ya sha turare ba sallallahu alaihi wasallam wala wal muzaniyu wal harbiyu an jabir jabir ya ce ardabalin nabi sallallahu alaihi wasallam khalfa manzo Allah ya goya da bayan abun hawa ne dami manzo Allah na gaba shi ko ce hawa babu ta yi kuma tawazuki na alaihi salatu wasallam hawa ya dora yaro ko ya dora wani bisa dabba ce ko ya dora shi gaba ko ya dora shi baya saboda tawazuki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wurin wata sai ya ce ya rasulullahi ga jikina a hau ta sai a dawo sai ya ta yanzu da shi ko kuma ga yaro nan sai ya dawo man da shi sai ya ce to yaro hau mutum ya rasu a kunya ta kama shi ya ce a sai da yamma za Allah ta shi bi shi ba sai ce a to in haka ne riga ni ka jira da can amma da jin nauyin yana saman jaki wani yaro na biya ce don ya dawo da shi har ba mu gane girman to ya ce manzala ya aza shi bayan dabba ce suna sama falta kamtu hatiman duku wata bifami sai ga dama ta samu sai ga hatimin annabta wanda aka bayan manzan Allah tsakanin kafin ne alaihi salam kawai sai na sa baki na na kama tsutsan wannan hatimin na annabta kana ya nemo alayya miskana sai ga kamshin turare na miski yana tashi daga wannan hatimin na annabta domin yanin nan suka ce wasu ce ya sijju ya sijju alayhi miska sai ga yana zuba yana gudanar da miski wato miski na fitowa daga cikin wannan hatimin na annabta shi kuma na zuwace miskin da in ka ce sijju yana bulbulowa na zubowa in ka ce koyinmu yana tashin kamshi na almiski waƙar haka ba'adul mahutani na bi a kabari wa shamari sallallahu alaihi wani daga cikin masu kula da labaran manzo Allah sallallahu da kuma ba da labarin da ne da shamari abin da ya shahi halitta da hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza arada an yatagawwada idan manzon Allah na ina bin ya fadawul hajjati in shaqatil ardh sai ka sa ta tsayi abtala an ga'ita huwa wani sai ta hada abin da ke fitowa ga cikin shi ko kasu da ba hada nan ko to ba haɗewa kaɗai ba wa fa'al da zalika ra'iya ta tsayiba sai wani irin kamshi mai daɗi ya tashi saboda kewaya wanda ya sallallahu alaihi wasallam wasu da muhammadu bin sa'adin katibul waqidi fi hada ya kawo isnadin khabar hadisi an aisha radiyallahu anha annaha qalat tace lin nabi da annabi sallallahu alaihi wasallam innaka tatil khala ya rasulullahi kana zuwa mugewayi sai mu shiga bayan ka hito fala da ramin ka shi a bin al'ada ba mu ganin wani abu da ya fito daga cikin ka ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kana sai ce ya aisha aw ma alimta anna al-arda tabtali wa ba ya kharuju min al-afiya la yuramu shay'un alam baka sani ba cewa ƙasa tana haɗa abin da ke fitowa daga annabawa ba a ganin komai daga cikin ƙarawar hadis nasu wa haka al-khabar wannan hadisi wa illam yakun mashhura ko da yake ba mashhuri bane faqad qala qawm min ahli al-ilm bi taharati hadin hadisi min sallallahu alaihi wasallam mutane da yawa cikin masu ilimi sun faɗi tsarikin abin da fitowa daga wajen manzo Allah duk guda biyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa qawlu ba'd ashabi shafi'i kuma wannan shi ne zance wanda gaskiyar sahabai imamu shafi'i a kawo imamu abu da sadiq kullu as-sabba bi shamili wa qad haka al-qawlaini an al-ulama fi zalika abu bakr ibn sabiq al-maliki fi kitab al-badi shi ma abu bakr ibn sabiq al-maliki ya haka to zantuka na guda biyu daga malamai cikin littafin al-badi fi qulul malikiyya وتخريج ما لم يكن له من على مذهبهم da kuma fitar da abin da bai auku cikinsu ba a kan mazhabar su min tafari shafi'iyya wa shahidu haza abin da aka shaida wannan abu da yi shi cewa duk abin da ya ba za Allah da tsarki ne annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun min shay'un yuqra manzo Allah babu wani abu da aka ki da gare shi wala gairu da yi ba abin da yake ba mai tsarki ba to in ya kaka majina ba ta wadawa ƙasa sai dai a yi rige a can ne ana shafa ga huska da jiki to wanda bai samu ba sai ya shahi hannu wanda ya samu ya shawa in bai samu da sai ya shahi huskar wanda ya shawa saboda zuwa da majinan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa min hadith Ali radiyallahu anhu yace kasantun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam a jalin nabi dalib ce na yau manzan Allah wanka bayan wafatin kenan ba za habtu a zuru ma ya kuru bin da mai na ta yi duba abin da aka samu ga wanda ya rasu lam a jin sha ba samu abu na kasanta ba fakulta na ce duk ta hayyan wa bayyatan manzan Allah ka yi tsarki da ranka ka fi bayan ka rasu kale ce wasa ta'ad min huri wa tayyibatu lam najid misla aqab sai ga wani iska mai kamshi ya tashi daga manzan Allah sallallahu ba mu taba ji aure ya kamshin wannan iska ba wa mislu qala idan haka ne manzan Allah ya ce duk da hayyin mabayitan qala abubakar abubakar da fara da Allah annu dina qabbala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba da wati sai da su mutum manzan Allah ba da suwa ta sallallahu alaihi wasallam an da yazo tambaya Aisha tace haka ne ana ce manzan Allah ya rasu ce mu je da kai ya ji tarin lubeci ya kware ya ga huskar nan na haske kamar farin wata ɗakin ya cika da ƙamshi sai ya sobote ya ce ɗin ta hanyar mamaye ta ƙara su ka yi tsarki da rai ga tsarki bayan ƙara su sai mun gamu gaba Allah ya ce mutu da Allah ya ce kai ga ta kayi sannan ya je masallaci ya daidaita lamarin sahabbai aka yi da cewa maza Allah ya rasu wa minu yana daga cewa duk abin da ya fito gare shi mai tsarki ne shurbu malikin da sinanin dabahu yau mahud shan da malikin da sinanin ya yamma jinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ranar yakin uhud yakin uhud an yi abubuwa da dama manzan Allah ya samu raunuka sallallahu alaihi wasallam malikin sinanin ya zo ya sha jinin shi ko bai ce komi ba wa masu iyawu da tsotson jinin manzan Allah da ya yi wata suwibuhu sallallahu alaihi wasallam da kuma za Allah ya sauke mai halatta mai bai ce dambe ba madadin a sa ruwa a wanke ya sa baki ne ya soce ya soce kuma ya haɗe mai tuwa ba kuma bai ce ya wanke baki ne ba wa qawluhu lahu da ce mashi da ya bayan ya sha jini ne yace lan tusiba hunar ka koyi sa'a wuta ba ta sha maka tun da ka sha jini na kaga inda ba halal bane ai bai ce mai haka sallallahu alaihi wasallam wa misluhu irin wannan hadisin ne shurubu abdullahi ibn zubair da ba ijabati shab abdullahi ibn zubair jinin kawon shi da aka yace ta ya zuba ya samu wuri mai kyau ya dingina ya zuba ya ruwa ya ce to da ya ce zai waka gaban go sai ya gaban go ya buɗe a to shi ba za da shi ba yana so sai ya bari ya ce wurin ƙasa in ya haka sai ƙasa ta buɗe ya ce a ai nan ya fi daɗi sai ya shanya abu ne kawai Allah ya ce a a ya ce na samu wuri mai kyau na ruwa shi wuri mai kyau ce shanyewa ne ya ce ka ko bani da mutane sun ko bani da kai kaga sai da ya kai ya kafa daula a makka da kewaye aka ta rikici kashe dai suka kashe shi ran da za a kashe mahaifiya ta a samaku ya shiga wurinta ya ce mama harka yakin na fa ta kai inda ta kai da alama za a rinjaye mu ko in bi waya ta ce dana a imaninka kana bisa gaskiya ya ce tsakanina da allah ya bisa gaskiya su ta yi a kashe ka ta yi aljanna ya ku zo ya aka kashe shirin wasu sai asma'u ta yi magana kona aisha ce ya abubuwa sai aka rataye shi ji wannan abu kasan dai fitinan musulunci na rayuwa aka rataye shi wai ba a wuhe shi sai ta yi magana ita ko tana kyauta zuwa masallaci ko kallon shi ba ta ita ta san ruhin shi na ta wurin masu allah ba ta da dama aka bar shi na hayya bushe kuma wanda ya isa ya ce a sauke shi a rufe sai ran nan ta wuce ta ce amma ana da hadar rakin an yi tarajjar sai ta wuce ta wannan da an saba abu ha bai kamata hanyar lokaci ko yi ba ya sauko ta yada kawa wule a ta yi magana ta yi magana sannan aka sauko shi aka wuce ya da maza Allah ya ce ka yi tonka ga mutane ka yi ton mutane gare walkafa amma su yi da bai nan fagala ne salamu aminci Allah tafi da gare da ya sha jinin nan nashi ya ce wailun laka minan nasi ka bani da mutane wa wailun launin ka mutane sun bani saboda kuma wurin kwaya ce ka gan shiga bidiyo da aka yi abin zabban takaici kowa na kirarin shi a bisa gaskiya kuma kowa ya kawo hujja a kawo hadisai a kawo ayoyi kuma a gwamza a kashe na kashewa Allah ya mu daga fitina. Walam yunkir alaikum wa zalla bi mashi musu ba dai ka shaji ni ga. Wa qarru ya nahawun min hadha an ruwaito irin wannan an da gare shi fi imra'ati cikin wata mata shari bal bawlahu sha isalin manzon Allah sallallahu alaihi baraka al-habashiyya dama ana da irin da muka samu kasko yana fitsari da jami'a bukata da dare shirwa ta dame ta ta lalaba ta lalaba ta samu ruwa cikin kasko misali duk abin ta shi mai ta wacce ta da za a yi cishin baraka ina abin da na aje nan a ta a zuwa ta wani ruwan sanyi ta sai ce fitsari ta ta idan na ga ruwa ko ba taɓa jin ruwa masu daɗin su ba na kushe ya ce ai ku ba ko ku ciwo ce kaga bai ce dai ta sha ba to sai ta kai in akwai ciwon ciki sai a kawo ruwa ga koyi ko kwano sai ta addu'a ta tofa in ta tofa aka ta aka sha shi kenan bayan ta ba su zan magani sallallahu alaihi wasallam fa qala la ce mata lan tashtaki waje abadalika abada ce har abada ko ba ki ciwon ciki ka dai ba mutum guda ba ko walam ya kudu waye da minun bi gasli fami bai umarci kowa cikin su ya wanke bakin shi ba wala na hawa an audata kuma bai ce da kai ya koma ba bai hana shi ko shan jinin da ba da shan ya tsare shi wa hadisu hadil mar'atin lati sharibat bawlahu sahihun da hadisin matan nan baraka da ta sha jini ta sha bawlin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahihun ingantacce ne alzamar dara ko alzamar dara kudni musliman al-bukhari al-muslim wanda yake ya rubuta da ya nizumta ma muslim da buhari su fitar da shi cikin hadisi ne hadisi ingantacce saboda ya cika dukkan sharuɗa su da shi da imamu muslim wasu mahadin mar'a suna wannan matar baraka shine baraka al-habashi wa hatu da mafi na samiya an yi sabani cikin nasabarta wakila aka ce iya ƙomu aiman ta ce wanda aka yi ba alƙuya ce ƙomu aiman wakalar ta hadumin da biya sallar sallar ma ta zama tana hidima ga maza Allah sallar sallar kalar ta ce wa kanar da rasulullah sallar sallar kadahun min aida maza Allah na da kasko wanda yake da shi daga aida shi na cikin dabino ake samun aida yau ana aza kaskon nan ta ta sadirihi karkashin gadon maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bulu fi min daddare da gauri a ciki to galibi ya buli a cikin kaskon nan da ita wadare mafta kada ya neme shi ya rasa wallahi mun fi shay'an da ya same sai bai samu komai cikin shi ba fasa ala barakata ne ta bai baraka labarin abin da ke cikin kasko Kala ta ce gumtu ana fashanatu na tashi yana da kishin ruwa cikin dare fasharin tuhu na shanye shi wa ana la'adar ban san ba ruwa ba rawa hadisa ibn jurayj wa gairu ibn jurayj da wanda ba su soro ta wannan hadisi na baraka al-habashi wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kasan manzon Allah ba mutum bane irin ka ko waninka wani da an haife shi mahatunan wanda yake an bai kace shi ta kuma bushe maka zuwa surati an yanke mai cibiya ta bushe warwai an rufe an ummihi amina daga mahaifiya ce amina hannu a kalatacce walattuhu da zifan babihi kazarun na haifi manzan allah su da tsatsatsatsabar babu kasanta tare da shi وعن عائشة رضي الله عنها أن كربونا عائشة تتما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط من تبقنا على أول رمضان الله با صلى الله عليه وسلم ما رأيت منه وما رأى منه صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه yace a wasanin nabiyu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya mana wasiyi la yukassiruhu gairi ci kada abin wanda ba ni bai mishi wanka innahu la yara ahlul awrati illa bi isma'ilahu yace ba wanda zai kalli al'aura ta inanta sai an shahi idon shi ya koma makawo wani hadisi kira mata an ibn abbas radiyallahu anhu ma annahu sallallahu alaihi wasallam na bai ci mutara na manzo Allah ya yi kici hatta sunna lahu qadidun an aka je har sarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko min shari aka ce faƙaru sai ya tashi masalla ya yi sallah wanda ya tawadda bai sake alwala ba ta gabacin manzo Allah ya sa bai kare mashi alwala ya fata da alwala kada ikramatu ikramatu yace da annahu sallallahu alaihi wasallam kana mahfuzan saboda manzo Allah ya zama a tsarewa daga Allah sallallahu alaihi wasallam
الله أكبر لا تلفا